azurfa ne wa sadarahu kirjinsa min zahabin na zinare ne wa ra'asuhu kansa wa unquhu da wuyansa min hadidi na bakin karfe wannan ne hoton da ka gani wani hoto ne ka gani wanda kafafunsa zuwa ƙorinsa na kwaskon ƙarau ne daga gwiwa zuwa cinya na tagulla ne daga ciki cikin na azurfa ne kirjin na zinare ne kan da wuyan na bakin karfe ne hoton da ka gani wannan Allah ya nuna ma kala yace sadautun kun yi gaskiya kalu suka ce fa bainama anta kana cikin haka kuma tanzur ilai kana kallo kada a ajabaka sai ya kayatar da kai arsalallahu alaihi sakarat sai Allah ya aiko wani dutse fada karo ta fada wannan hoton ta radiddige shi wannan dai kaman gunkin dutse ya fada ya radiddige shi fayyar latin an sabatuwa shi ne abinda kake cewa kamanta ƙala ya ce sadautun kun yi gaskiya to na ji kun gaya min mafarki na fa ma tawilu ha me ya fa tawilin mafarkin ƙalu suka ce innaka kai din nan a ra'aitu malakal mulku malukin kai ka ga mulki ne na sarakuna ba'aruhum shayi kana aliyanun mulkin yana da taushin mulki wa ba'aruhum shayi kuma kana a hasana mulkan yana da mafi kyan mulki wa ba'aruhum shahi kana a shadda mulkin yana da tsananin mulki falfukaru wannan kwasko da ka gani daga kaban da zuwa korin da ka gani na kwasko al'abahu mafi da wani sun mafaukahu sama da kansa da ka gano hasan tagulla a shadda minu shine mafi tsananin mulki da wannan sun mafaukan nuhazi sama da tagullan da ka ga a rubiratu azurfa to a sani min zalika shine mafi kyau da wancan wa zabu zinarin kuwa a sani shine mafi kyau min filatin da azurba sun mala hadidi sannan bakin karfan nan mulki ka mulkin ka ne fa huwa ashaddu mimma kana qablahu shine mafi karfi da duk wa'ancin mulki wa sakarata allati ra'aytu wannan dutsen da ka gani arsalallahu minas samai Allah ne zai aiko daga annabi daga sama fa da karo da kaga dutse ya zo daga sama ya rankwasa su ya dandage su to wannan ba wani abu ka gani wani nabiyun annabi ne ya ba'athu Allah wanda Allah zai aiko shi fa ya duku zalika zai rizige wannan ajma baki ɗayan su wa yasiru al-amru ilayhi lamarin zai komo zuwa ga wannan annabi fala ma ta jabbara bukuta nasar yayin da bukuta nasar ya tajabburanci ala ahlil ardi ga mazawa ƙasa zanna yake tsammani annahu bi haulihi wa quwwati ya dauka wannan mulkin da yake da karfinsa ne da ikonsa fa qala li ashabihi sai ga fadawansa yace qad malaktul arab haqiqa na mallaki duniya fa akbiruni ku bani labari kaifa li an adala ila sama'il ulya yaya za a yi na leƙa sama ta farko fa aka talaman biya na kai wanda suke mazauna sama wata ka zuwa mulkin saman duniya ma ya zama yadda na mallaki duk duniya to kuma mulkin sama ma in na kai mazauna saman to ka gani nake da mulkin sama fa ba asallahu azza wa jalla ilayhi sai Allah ya aika wa bukuta nasa ba'uratan wata wato sauro fada kalabi man kiri sauran yayi da takarar hancinsa hata gasa ala ummi dimagiya har wannan sauran ya nutse akan madagarsa fama kana ya guru baya samun nutsuwa wala ya kanu bai samu nutsuwa ba hatta mata haka bukuta nasar ya mutu fala ma mata yayin da bukuta nasar ya mutu shakura su da aka tsaga kansa fa waje duba uratan sai aka samu sauro ne ga sata ya nutse ala ummu dumagi akan madagarsa warta hala man bakiya min bani isra'ila wanda suka ragu na kabilan bani isra'ila sai suka tafi suka bar ƙasar babila ila sham suka je ƙasar siriya wa kasaru bani isra'ila suka yi yawa hata kanu ala a hasana ma kanu alaihi har za kasance daga mafi kyan halin da suke ciki wa kana ta tauratu a lokacin a taura kuwa kada harakat haƙiƙa an ƙona a taura wa kana uzairu shi kuma uzairu minsa baya yi ma yana daga bursunonin yaƙi wanda aka ribato alladina kanu bi babila wanda suka kasance a babila falama raja ila sham yayin da uzairu ya koma ƙasar siriya faj'ala ya baki yake kuka lailatan dare wani halin da wuni ka san dalilin kukan nasa to ba dan wani abu bane yake kukan saboda da ya dawo yi uzairu ya ga attaura gaba ɗaya an ƙona ta shine wanda ƙur'ani yake ba mu labari da yake cewa وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن ya الله wata aya da yake cewa aukan labi marra alaƙar yace أو كالذي مر على قرية وهي كاوية على عروشها qala anni قال عليه هذه الله بعد موتها فاماته الله فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم- قال كم لبثت Mhm.
قال لبثت يوما أو بعد يوم Mhm.
قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى الإنسان وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسها لحما فلما- فلما تبين له قال.
قال أعلم أن الله على كل شيء to قدير yi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa yi ne uzairu aukan labi kowannan mara alaƙar yake wanda ya zo zai gifta bisa ga wata alƙarya wanda bukuta nasar ya rusa wai ya kawo ya tan ala urushiya alƙaryar gaba ɗaya ta faɗi akan rububbukansa sai ta ƙala alayyu ya zilla ba da mauciya yanzu yaushe ne ubangiji zai tada wani alƙarya bayan ta riga ta mutu da ya faɗi wannan magana sai Allah ya ce fa ma da wallahi mai ta ani sai aka ce to kai ma ka mutu a nan sai mutu shekara ɗari sun ma ba'asa sai Allah ya tashe shi bayan ya tashe sai ya tambaye ya ce ƙala kam labisu zaman ka nawa ne a nan ya ce ƙala labisu yawman nau ba'ar yawm wuni ne ko shayi wuni Allah ya ce a ƙala bal labisu mai ta ani ai shekarun ka ɗari ne a nan eh shekarun ka ɗari ne labisu mai ta ani fanzir la da amika duba abincinka na ɓaure da ruwan shanka wajen rabuka da abin shanka lam ya tattana ba su jirgita ba amma ka ce wanzuri la iza ilari وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس amma duba jakinka da waiwaya jakin babu ya rube sai ka yi ne ɗaya shi ne Allah ya ce to jakin naka wanda na ja'alahu ayatan mun sanya ta lura linnasi ga mutane wanzuri la iza وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسها لحما Allah ya ce to duba ƙahin jakin naka yaya za mu haɗa ƙahin nasa nan da nan Allah ya tara ƙahin guri ɗaya aka yi sikeletan jakin aka sa fata aka sa nama yi kenan sun mana kaso halama falan ma ta فلما bayyana تبين له abin ka ce wani babu ya zama jaki ya ta yana kuka قال أعلم أن الله على كل شيء قدير kada anan ne ce lalle na san ana la ubangiji ala kulli shan bisa ga kowane abu kadirin yana da iko to da ya dawo gida ya fita yana ɗan shekara arba'in da ya dawo gida yana ɗan shekara arba'in ɗin ya zo ya zo gidan da babu gidan ya girgita ya yi sallama aka ce waye ne zai ce uzairu ne aka ce allah sarki bawan allah uzairu abin da ya mutu wajen shekara ɗari ya ce wallahi ni ne uzairu sai wata tsohuwa ta ce a'a ba kai bane uzairu ya ce uzairu ɗin in yi addu'a Allah yana amsa in dai kai ne uzairu yau shekara na ɗari da ashirin a duniya an gaya min lokacin da uzairu ya bari ina ɗan shekara arba'in uzairu ya bar garin nan gayi na makance na tsufa kamar addu'a Allah ya mayar min da idanuna sai uzairu ya daga hannun addu'a sai ta zama budurwa Allah ya mai da idanun uzairu sai wannan tsohuwa ta ja hannun ta kai uzairu gun 'ya'yansa da aka yi 'ya'yan duk sun tsufa tukub ga kuma uban saurayi Allah sarkin iko kaga ayat ta fassara kanta wa lam anna allaha la kulli shay'in واعلم qadir.
أن الله عزيز kaji حكيم mabuwayi ne gwani ne cikin ayyukansa ga ɗa ɗan shekara ɗari da arba'in zuwa ɗari da talatin uba ɗan shekara arba'in ƴaƴayen duk sun tsufa da gemu kuma uban saurayi ya zo ya samu bani isra'ilawa a mahallin suna zo ne aka ce ai ga uzaira nan ɗansa ya taso ƴaƴansa bakwai suka taso suka ce kai wannan ba babanmu bane ya ce ni ne ubanku ba ga yi sun tsufa maimako a ce su ne uban shi ne uban suka ce don dai ubanmu ne akwai wani alama da za mu gane ubanmu ne ai ya bude tsakanin kafaɗansa akwai wani tambari yana budawa suka ga wani suka ce haƙiƙa kai ne uban to ba mu labarin ka ga yadda Allah ya dani ga yadda Allah ya dani to yi ne yake tambayan sai yake cewa yanzu akwai a taura aka ce ai bayan barin ka duniya buku da nasar duk ya sa an gona a taura to yanzu yi ne magana mun dora ta bari mu tafi akan wannan tunda yanzu magana zai fito shine daga nan sai yake kuka ala kitabullahi ga littafin Allah wa alihi da a zamanin da ya gabata allazi la yaslam wanda ya ga addini ba zai gyara ba la yaslahu dinina addinin mu ba zai gyara ba wa akiratina da lahira mu gairi idan ba wannan a tauran ba qala ya qala sai ce aba tahabu an yuradu ilayka yanzu kuna so ne mu mirma gare ka irji ka koma aka ce fa sun kai azumi wata da haraka tsarkaka wata yi siya maka tsarkake tubabanka uzairu sun mamakudu ka sannan mun yi alkawari da kai hada makanu gadan gobe ka zo wannan gurin fa fa'ala uzairu ya je azumi ya tsarkake ta baban ya tsarkake bakin sa ya zo wannan gurin fa ta zalika rajul ya zo gun wannan mutum bi ina yin da ƙwarya bi imani da akwai ruwa fa zaqahu aka shayi da uzairu min zalika mai daga wannan ruwa fa masalatu tawrati bi sarai yana shan ruwan kurin sai ya jayi ga tauran ma kirjinsa gaba daya sai ji ma kurin ga tauran a kirjinsa faraja ila bani isra'ila sai ya koma ga bani isra'ilawa fa amlaha suka nemi alƙalami da tawada yace kuna rubuta zan ba ku shifta ana rubuta yana ba da shifta wa ada kama kana a tauran sai ya dawo yadda yake daga nan akwai wani yaro a kayin dutsen gidan su ma ya boye a tauran sai aka fito da wani a tauran da aka fito da wancan wanda aka boye da na uzerin suka zama iri ɗaya to yi ne yahuda wa qalatil yahudu uzairu ibn allah wa qalatil yahudu uzairu ibn allah wa qalatil nasara al masih ibn allah dalilin wannan ne yahuda suka ce uzairu kaza kaza su ma nasara suka faɗi wannan wai dalilin wannan a taura da ya dawo da bayan ya mutu an tayi waraja banu isra'ila sai banu isra'ila suka dawo li kasratil ahadati suka yawaita fara da bidiya wal ma'asi da saban allah ya kazibuna al'ambiya bani isra'ila suka dinga ta annabawa wa ya zaci suna kaihewa wa kana akiru man ba aka ilayhim ƙaryan wanda Allah ya aiko annabi ga bani isra'ilawa zakariya'a annabi zakariya yi ne ƙaryan annabin bani isra'ila wa yahaya da ɗansa annabi yahaya wa isa da annabi isa faƙadalu zakariya bani isra'ila suka kai annabi zakariya kamar yadda aka yi annabi armiyawo yana gudu yana gudu ya yi ga kogon wani gihinya sai gihinyan ya haɗe ashe shaidan yana biye da annabi zakariya shaidan sai yi ga sai shaidan ya riƙe rigar annabi zakariya haka da gihinyan ya haɗa sai arnawan suka zo gurin suka ce ina yi ga sai shaidan ya ce wannan gihinya sai bani isra'ila suka ce ya za a yi ga wannan gihinya sai ya dan ya ce gayi maka abin ya riga na ja rigansa sai ga alamar rigan wannan abin bai hada ba aka tsare yi ma aka tsagaye gida biyu ana masa riga riga da aka zo daidai kansa zai yi kara sai jibril ya dira a cikin ya ce allah ya ce na sanar da kai kana motsi baka daga cikin annabawansa ka yi hakuri ba zai birka ma sabar ulul azumi كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم aka ce ka yi hakuri kul kai motsi annabi zakariya ko motsi bai ba da aka raba yin gida biyu babu an raba yin gida biyu to ka ce da bani isra'ila za kai annabi zakariya wa yaya annabi yaya kai yi maganan kai yana nan a gaba wai za da annabi isa fakatalu zakariya suka kai annabi zakariya wa qazadu ila qatal isa wa yaya da yaya suka nabi kuma kai annabi isa farafa allahu sai allah ya daga annabi isa dan Allah ya faɗa fala ma hasa ise minhum al-kubra hasa ise minhum al-kubra qala man ansariya ila Allah qala al-hawari قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد أنا مسلمون to kaji a daga ni yanzu aka yi Allah a lokacin nan ya nabi Isa ji hawari ya ku zo ku taimaka mu wai zai taimaka mu daga nan har yawa su goma nan suka tsaya da taimaka masa da abin yayi nisa sai Allah ya daga yi sama shine qur'ani ya labarta mana yake cewa ma qatalu wa ma وما salamu قتلوه وما صلبوه مم.
ولكن شبه لهم bal بل رفعه الله إليه وكان الله- وكان الله عزيزا حكيما kaji Allah ya ce ba kai ba wannan lalacewa da ke ba shi bane wani kamannin annabi Isa ne wani masoyinsa ne aka juya fuskar ta zama irin ta annabi Isa eh yana da amini amintacce sai suka je gun aminin suka ce masa za su zo su kai annabi Isa ya ce to ni zan je in fito muku da shi ku kashe shi aminin annabi Isa ya riga suna gana suna ganawa sai aminin ya ce zan fito mana dan annabin Allah mu dan fita waje ana cikin wannan magana sai ga jimare biyu suka zo ɗaya a ƙasa ɗaya sama aka sa annabi isa a tsakiya aka tashi fito wanda zai zo ya ce ai annabi isan baya na suka ce to ai gahi nan shi ne yi ne kuna aka yi aminu e wasu na cewa isan ne wasu na cewa fuska ta isa ne jikin ba na isa ba ne rigima ya yawa sai allah ya waye rigima ya ce a'a yake walakin shubbiya lahum kamanninsa ne bal shi annabi isa rabahu allah ilai allah ya daga yana nan a sama ta biyu shi da annabi yahaya dan ya ne da dan kala suna zaune a guri daya to yi ne dalilin da aka daga annabi isa alaihi salatu wassalam to kaji daga na aka daga annabi isa da aka daga annabi isa wa sabon fi qatl yahaya dalilin ma da yasa aka yi annabi yahaya anna malakan bani isra'ila akwai wani sarki wanda ya zama mulki a kabilan bani isra'ilawa kana yukramuhu wannan sarkin yana girmama shi wa yadani majalisu yana kusantar da annabi yahaya zuwa ga majalisinsa wa annal maliku shi wannan sarki hawa binti imra'ati yana son yar wannan matar tasa yana son yar matarsa wakila wani kaulin bintu aki yana son yar dan uwansa shakikinsa zai kwanta da ita fasala yahaya ya tambayi annabi yahaya ya ce na auri yar dan uwana tazawwaja zan aura fala hawa annika annabi ya ce a taurara hana alatawun ba zai yoyi ka aure yar dan uwanka ba fa balaga zalika ummu sai uwar ta ji labarin annabi yaya ne ya hana a auri yarta fa gadar ala yaya a ran nan matar ta dinga kullawa annabi yaya ta kudure da gaba da annabi yaya wa amadat hina jalasal maliku sai wannan matar ta nufa yayin da sarkin ya zauna min ya zauna wato sai ya nufa da wannan yarinya min sharbati idan zai sha giyansa albasa hasiya ban sai wannan matar ta sa wa ta ta riga wato siririya raƙiƙan hamra'an wanda za a iya ganin nonunanta da duwawunta da jikinta ta cikin wannan riga wa ɗibatuwa uwa ta shaba wa ƴar turare wa albasa alwuli ta sa mata kwandagogi na ado wa zalda ila da maliku sai ta aiki yar wajen wannan sarki wa marta an tuski sai ce kije kina shayar da sarki giya kina dan bude nonunan ki fa yana gani fa ina wara wa da an nafsi idan yayi niyya zai taba ki a bacci ce kin ki hatta alayya hatta yudiya ma ta tsalu sai ya baki abin da kika tambaya fazalatu an ya ji ajir aziyaya in yace me kike so ki ce masa ki ce masa a yanke kan annabi yaya a baki tunda ya da aure ki ki gaya masa daga kina nuna jikinki da tsirekinki in zai taba ki ki ce a ni ba na so sai gaban sadaki in ta ce me kike so a duniya ki ce kan yaya eh fazala an ya ji ajir aziyaya ki tambaya a zo miki da kan yaya bi darsi a cikin tire fa ba'ala sai ka aikata wa bil hadisi abin da yazo a cikin hadisi la kaira bid dunya ala wadare ga duniya fa inna ya ya bin zakariya da duniya tana da daraja yanzu ayi annabi ya ya dan annabi zakariya qataltahu imra'atun aka yayi akan mace daga nan ne da aka yanka annabi ya haya fa sallallahu alaihi malaka sai Allah ya aika musu sarki min maluki babila daga sarakunan ƙasan badila yuqalu lahu sarkin sunansa qarqushu kharqushu fasara ilayhim bi ala babila ya dau mutanen babila ya nufi birnin baitul maqdis fada akala alaihim sham yayi ga siriya fala ma zahara alaihim yayin da lamarin sa ya bayyana amara ra'asan min ru'uzi junudi a zo masa da wani shugaba daga shugaban rundunansa yi ƙana lahu ana kiransa da bairuza zana bairuza zana faɗa kada baitul muqaddas wannan sarki yayi ga baitul muqaddas fa qama bil uqati ya zauna a wannan guri allati kanu yadribuna biya qurbanihim inda suke kusantar da kayan ibadansu fa wajir biya dama ya guli inda ake yanka dabba ake neman kusanci ga Allah da wannan sarki yayi ga sai ga jini yana tafasa gwal gwal gwal gwal gwal jini kaza ya kishin sa yana tafasa fasalahu anhu sai ya tambaye bani isra'ilawa yace me dalilin wannan jini me sababin sa me musabbabin wannan jini da yake tafasa a ƙasa ta kishin jinin ku ga mana dalili me dalilin sa ya tambaye bani isra'ilawa akan haka sai bani isra'ilawa suka ce da ni akdiruni kabaru ku bani labarin wannan jini fa kalu suka ce hala dam qurbani lana ai wannan jini ne na kayan ibada da muka yanka qarabnahu wanda muka yanka shi falam yaqbil minna Allah bai karbi kayan ibada ba yine jinin yake tabata fa dalika dalilin wannan ya gali jinin yake tabata faqala sai wannan sarki ya gaya bani Isra'ila wanda ake kiransa da karbushu karbu yace ma sadaqtumuni ƙarya kuke bani Isra'ila ba kuma gaskiya ba yace wallahi idan ba ku gaya min gaskiya ba na dinga kai mutane a cikin ku wa qatala minhum sab'amiyata wa sab'ina ruwan ya kai rai 77 ɗarai ɗari bakwai da saba'in falam ya haɗu wa damu jinin da bai daina tsayuwa ba fa mara bi saba da miyata gulamun yace ah a yanka yaran su jirajirai ɗari bakwai min gilmaniyim daga yaran bani isra'ilawa fa zabahum aka yanka ala danni ga wannan jini falam ya hada jinin bai tsaya ba fa qala lahum yace ya bani isra'ila yace wailakum kaitankum in ji sarki karbushi azdiquni za ku min gaskiya ne za ku min gaskiya za ku gaya min gaskiya kabla Allah a turuka minkum na rikun na wallahi in ba ku gaya min gaskiya ba mai hura wuta ma a garin nan na bani Isra'ila sai ku rasa min zakarin namiji wala unsa ko mace illa ga tarda sai na kai yayi da suka ga bala'i ya wuce fa akbaruhu dole turawan suka fito suka ce annahu damu ya haya bin zakariya suka ce gaskiya za mu gaya ma wannan jinin yaya ne dan annabi zakariya kala daga ne ce al'ada ka da tumuri yanzu ko gaya min gaskiya limusil hada yanta kiwa min rabu dalilin wannan ubangiji ya muku ukuban nan wa amana bi taurati wannan sarki ba da gaskiya da taura wa qala liman hawlahu ya gaya wanda suke gefansa adali ko abuwabal madina ko kulle birnin baitul maqdis gaba daya wa akhriju man kana man hauna jaysha qurdush ku fito da duk wanda yake sojojin qurdush su makala sai gardu yace ya ya haya bin zakariya gun zinin yace yace ya jinin ya haya dan zakariya kada alima rabbi wa rabbuka hakika ubangijina ya sani ubangijinka ma asaba qaumuka abin da ya samu mutanen ka bi ajalika min dalilin ka wa qatala minhum kuma ga ina kai mutum dubu saba'in fa hada bi idnin rabbika jinin ka ya tsaya da izinin ubangijinka qabla Allah ya baka min qaumika ahad kafin ya zama babu wani ragowa da ya ki ragowa mata jinin nan ya tsaya da izinin ubangijinka in ya ki tsayawa to a mutanen ka ka sani annabi yaya ba zan bar ma ko ɗaya ba da wannan sarki ya faɗa wannan magana fa hada dan mu sai jinin ya tsaya bi idinillahi da izinin Allah wa rafa alqasadu daga nan ya dauke giza an bani Isra'ila wa qala lahum sai ce da zu inna karbushu karbuhin sai yace to ni na daina kashe ku amara ni amma fa ni ma komanda ne na yaki umarni na akai an kutala minkum na kashe ku hatta ta tsira duma akwai wata da askar ni abin da sarki na ban umarni ya ce sai jinin bani isra'ila yana bin kwalbati jinin ku sai yana gudu ta kwalbati na tsaya wai ni la ta iyo an usi kun gani sarki ya ce min sai an tona kwalbati ya ga jinin ku yana gudu ta kwalbati to ni kuwa ko da wannan jinin ya tsaya ba zan saba sarki na ba dole ba jinin naku sai yana kwarara amma tunda kun gaya min gaskiya fa amaru fa habaru annabi yace a zo a tona kwalbati sai aka tona kwalbati ya ce duk ku dinga zuwa da dawakai wa su bil kaili aka dinga yanka dawakai a kwalbatin wal bigalu aka dinga yanka alfadari wal hamira aka dinga yanka jaki wal ibru aka dinga yanka raƙuma wal bakaru aka dinga yanka shanu wal ganamu aka dinga yanka tumakan da ba su da adadi fa amara bi zan aka dinga umarni a yanka su hatta sala damu a fil askar sai da jinin ya dinga gudana a kwalbati tsakanin sojoji aka kira wa sarkin sai kwamandan ya ce to sarki ga jinin bani isra'ila yana gudana wa mara bi qatali ladhi qatalu qabla zalika fadarahu ala ma qatala min al-mawashi aka dinga jebo wannan dabobin falam yazunnu qardushu illa anna ma bi handak min dima'i sai da sarkin yayi tsammanin wannan jinin na bani isra'ilawa ne faktahu bi zalika anan ne da aka jini yana gudana a kwalbati aka daina kane bani isra'ilawa wa amara bi rafa'il qatali aka dauke kisan su wa hadha bil waqi'atil akhirati wannan ne ya auku a yakin ƙarshe الذي أنزل الله في عشرين وند القرآن يشفى فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا وكازي wannan bai ne bala'in na ƙarye da aka yi bani Isra'ila fa idza ja'a wa'd al-akhirati liyasu wujuhakum summa intalaka al-malku daga nan mulki ya turu bi sham daga Syria wana waya da nahiyoyin Siriya ila Rum daular mulki ya koma ga Rumawa wal Yunani na kuma da Yunaniya ila an baqaya bani Isra'ila kasirin har ya zama da gon bani Isra'ila suna da yawa wa kana lahum riyasatu ya zama sun samu shugabanci bi baitul muqaddas a baitul muqaddas wana waya da nahiyoyin baitul muqaddas ala wajhil maliki bisa ga bangaren mulki wa kanu bi ni'matin bani isra'ila ya zama suna cikin ni'ima ila an baddalu har suka canja ni'iman nan wa su suka fadar da sabon abubuwa fa sallallahu alaihim dadusu sai Allah ya sake dora bani isra'ila wani sarki sunansa dadusu bunu istibanushu arumi mutumin birnin rumawa fa karba biladihim shi ma ya rusa garin bani isra'ila wadarradahum alaha ya korar da bani isra'ila wala za Allahu minhum mulku ya cire mulki daga bani Isra'ila wala riyasata da shugabanci wala raba alaihim zillatu har Allah ya dora bani Isra'ila kaskanci fa da yasu bi ummati suka zama babu wasu ma daga al'ummatai illa wa alaihim figaru sai zama bani Isra'ila suna cikin kaskanci wala jizyata da biyan haraji wa baqiya baitul muqaddas karaban barkin muqaddas yana nan a ruhe ila kilafat umar bin haddab har ya zuwa ga halibancin sayyidina Umar dan Haddabu fa amaru muslimuna musulmai suka je suka raya baitul muqaddas bi amrihi da umarnin sayyidina Umaru a zamanin annabi ya kai bani Quraiza ya kai bani Narira a zamanin sayyidina Umaru ya sa aka raya baitul muqaddas ya kai turawa bayansa kuma wanda ya kai bani Isra'ila a wannan zamani namu shine Shetila shetira da aka yi shine ya kaye yahudu ya kaye yahudu ya kaye yahudu daga nan ya hau jirgin sama ya je har yanzu ba wanda ya san kabarinsa to kun ji kuma nan gaba ma suka sake saba Allah Allah ba zai bar su ba gaba kaɗan kuma nan gaba mahadi zai bayyana da annabi isa su ma za su kai bani isra'ila ku daina ganin yahuda suna da daula a bayan ƙasa mu musulmi ne muka bar Allah gaba kaɗan ya rage mahadi zai zo da annabi isa su ma sai sun musu fata-fata wannan alkawari ne na Allah Qur'ani babu fasawa to mu ja aya ɗaya biyu mu je kansu mu nemi ɗaya asa rabbukum an yarhamakum wa in utum wa in utum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin asira to Allah madaukakin sarki ce a sai ya yanzu ta rabbukum ubangijinku yarhamakum zai ji kanku amma idan kun komo ba za mu komar muku da azabar mu واجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون السيئات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن جماعة كن قيت وانا القرآن يهدي تكن شرير للتي آية ريب التي تبرك الدتك هي أقوم إذا تمضي آدلت وأثوب إذا تمضي كتره wa bashirin mumini na ƙur'ani kuma yana albihir ga mumini allazina su ne waɗanda ya amalu na salihati suka yi ayyuka managarta anna lahum ajran kabira sune da samun babban rabo ranar lahira Allahumma aj'alna minhum وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين كن ويكبر ذا وباك الأباري أن الذين وإن لا يؤمنون بالآخرة wanda ba su imani da ranar lahira ba Allah yake cewa a atadina ai a adadina mun yi tanadi da mu a gare su azaban nalima da azaba mai rad'i mu walimu huwa narihi ne wuta duk wanda bai imani da ranar lahira ba yana abin da ya ga dama a nan duniya Allah ya ce to duk abin da muka bari istidraji ne amma lahira to mun masa tanadi da azaba mai rad'i Allah ma azana lahu min zalika to Allah ya bada lada sai da rabi ya